a'a wannan rayuwa wannan rayuwa ta ratanga kai hangara wai hangara mi kika son ki zama cikin duniya ga oh kai hangara wagga baka ungozo mu ko mu ce miki kura kuran likitar ratanga keta keta a kuran likitar ratanga ke hangara da kanki kudi ba ta yi kulumboto ta yi makarkashiya ta haɗa makirci duk don saboda rahama sabuwar ungozo ga ta shiga matsala har yanzu tana nan tana ta shirya kulumboto ha kai hangara wai duk dai saboda dai duk tabi duk yadda za ta yi ita dai a rayuwarta ta kai ma mijinta zabairu kuɗi shi kenan fa kai su hangara an ga ƙwambani ita kuma hankuri da ita da mijinta yaji hankuri ba ke dace da miji ba yaji ya ba ta wahala kun san da yaji ko cikin ido matsala ne yaji ko a cikin baki matsala ne kai shin da yaji da hankuri waga hankuri da wani hankuri za ta hankuri da yaji ko yaji zai yi hankuri da hankuri su samu jituwa wannan duka in muna son mu ji amsa sai mu saurari shirinmu na rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa, santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungozama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yayi daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shiga daina bugun matarka hakuri.
Shiri na goma haihuwa a gida.
ƙaramar likita ratanga na karɓar mutane da yawa ba bambanci ni ko iya daga nan cikin shagona wanda yake a tsakar likita ina lura da duk masu shiga da hita kuma ina jin duk abin da suke faɗi wai wai wai wai wai kun ga waccan macen tsab a cikin kayanta na gargajiya kuma ga ta da fara'a to sai dai jikin nata ba laihi Mm, hmm, ina ruwan 'yar giwa shi ko wancan namijin ɗan dogo yana lelan ɗiyar shi sai daɗi take ji kai duniyan nan kai dai kaga mutum misali ya ji da ka gan shi mutunan kirki ga dariya ga fara'a ga kuma alamun son mutane sai dai kash da ya shigo cikin gidan shi ta lalace babu kwanciyar hankali tsakanin shi da matar shi hankuri daga bugu sai zagi ba jima ba shekaran jiya hankuri ta same ni a nan shago kun ga jikin nata duk a kukumbure duk jikin nata ya ƙabe da na tambaye ta me ke faruwa kawai sai ta ce mini faduwa ce na yi kai ba gaskiya ba ne yanzu wa abin ya huce a ya zaƙi da laushe cikin naɗi
Lele gasan kaga da lele mai da wala benda.
Yaji, Mai da ka yaji, da.
yaji!
Mina ne?
Ni dai ka bani sarkokina. Ka bani sarkokina.
Kina magana wa'in baki sarƙoƙi, sarƙoƙi wani sarƙoƙi. Ni abin kawo wani- wani zancen, ni dai ba wanda nan tambaye ki ba. Ina abin da za mu ci, mi za mu ci a gidan yau. Haba,
Wai eh, kana wani magana. Ka asu ko ban ganka bane. Na ganka da wannan mata hangara karuwarka ka ba ta sarkoki na da kuɗin iyalinka gaba daya ke hankuri bari in gaya miki ni ba na son sakar cikin shi ko kina shi na ko ya kamata ki shiga ki tattayin ki ba ni son karan ba ni magana da banza da miye wani abin kaza an dauki sarƙoƙi an yi kaza kaza in na dauki sarƙoƙin naki na ji na saida ba biyan bukatun iyali bane nayi diba nan bane mu duka miye wani kaza kaza kaza bari ba ni son ta wannan renin wani kin ji ko in ko ba haka ba kin ji ni sai ko mi eh sai kin ji na mi?
gaya miki ko sai mi eh bugu na za ka yi sai na mutu ha bugu na za ka yi sai na mutu yaji haba ni ina so komi ya daidaita tsakanin mu na gaya miki ni ba ke bari in gaya miki ke ba jaka bace na ni ji matarka ce na ji ke mata ta ce ni ma ki san cewa ni mijinki ne kin ji ko ba kin ji na gaya miki ba ban na sarrenin wayo kin ji ko kin ji na gaya miki ko kin ji na gaya miki ba in ban da iskanci ne ni zaki mu wannan magana a ba ki san ba ni mijinki ba ne eh kaza kaza kina mun sakaci ne banza da ban saka nan kin ji ko kin ji na gaya miki ko eh oh mata ki mata ki mata ki mata ki mata ki yaji yaji yaji ni ho ka san ina so komi ya canza tsakaninmu ha ka darjanta ni ka mutunta ni wanda nake darjanta ka ina mutunta ka a matsayin mijina ya kamata a ce kai ma ka darjanta ni ka mutunta ni to bari in gaya miki gida ke furcin kalmar darajantawa ta miji haka nake son ke ma ki san ni cewa ake ni mijin ki ne kina shi na ko sakarci ne banza da wahi ko a dan kin rena na ko a kin san me ake ce ma darajantawa nan kike bin labalaba kina labalaba bayan bayan sani kina labalaba bayan shi ni kuma in na hita kina bin sawuna duk inda na shiga kina bina eh muna haka banza muna haka wahi ya kamata a ce ke ma kin girmama ni kin san darajata shi ya kamata a ce kin yi in ban da iskanci a diba ki da Allah diba ki kasa ma banza kasa mun wahi eh diba kin banza ma ta yake wallahi tallahi ke bari ma in ga miki kin san sarkokin da ke magana akan su na kakaki wallahi ke baki cancanci ki samu annan sarkokin ba muna haka banza muna haka wahi kamar ya bai kamata in same su ba haba ya ji ka za su gashi wannan sarkoki ya kamata a ce na yi tattalin su ko ba haka ba Awo iyanki aha to yadda kika san kina san iyanan naki ni ma mijinki ki darjanta ni kina shi na ko kin shi abin da gaya miki kuma ki daina mini kasahi ki daina mini kasahi kin shi na gaya miki hankuri ko abu guda na karshe yunwa nake ji na ci maza a je a kawo mini abinci in ci ni yunwa nake ji kai kana son shi cin abinci kana jin yunwa kana son cin abinci ni kwata-kwata ma ba na son shi cin nan. ba na ci ba na so ka yadda min kwata-kwata cin abincin ma a cikin raina ni na ta yi ma in kwanta kaga tahiyata na ta in yi kwana ke ke ke ki take kwanta kamar ya in an ƙara cin abinci in na ƙare wa zai kwashe mini kwanonin ko kuma wa yake so miki wankin kwanonin wa yake so miki ke dawo min nan ne tun tun haba yaji haba yaji ya kamata a ce ka taimaka mini aiki cikin gida ai ka san kowa na son taimako na dai ga miki ki dawo ki zanna ni cinan ka in ga kin ta inda kikin di a'a sukan ci na banza kai kai ni ho ba ni tsayawa ba ni tsayawa in kana so kai kuli kulin kubura da ni kaga tahiyata ni na tahi
kai kai kai kai he. masha Allah yau da safe Ramatu ta je gari ziyara sai in yi amfani da wannan dama in huta sosai yadda ya kamata bayan haka zuwa da marece sai in je kasuwa in yi sayayyata
kuna bisa kan layin rahama amma yanzu ban da damar amsa muku kuna iya ku bar saƙo idan na gani na amsa muku
ina babban alfahari da wannan kasuwanci na kuma ina jin daɗin kai da kawo da nake domin shi yau ina tsammani na riga kowa a wannan ma'aikata ashe ashe na mance da jean paul shi ne ke rigan kowa zuwa ma'aikata
Rahama, har wa yau ni dai ne Jean Paul. Ki yi haƙuri bisa yawan saƙon da nake aika miki. Wallahi ina cikin damuwa ne Rahama sosai. Kuma gaba ɗaya illahir ma'aikatan asibitin nan kowa ya damu yana kewaki. Kuma mara lafiya ma mafi yau ga sunan da yawa sai tambaya su.
kai jampon menene wannan abun dan Allah da Allah mu ka dame mu wallahi da yawan kira ha A'a, yaushe kuma aka hana kiran waya a likitan nan hangara?
me yasa wai kai kullum kana cikin damuwa tun da rahama ta bar wannan asibitin ha ka sha muna kai baka da natsuwa ha umma ya kamata ku mishi magana aike ma kina iya mishi magana wallahi umma na mishi magana so nawa bai ji ha kuma ai umma ku ne kuke da nauyin yi ma mutum jan kunne a cikin asibitin nan ko haba hangara ke da kan kanki wani bi bukke bari na yin aiki na nan da nan ki shiga cikin magana da ba take ba kuma ina layin shi dan ya nuna damuwar shi akan rashin zuwa rahama a wannan asibiti a sha madara madarar soyayya ms kenan soyayya soyayyan masoyi mai daɗi Mm, bawan Allah Jean Paul ba ya gajiya yana nan yana ci gaba da aika ma rahama saƙo a cikin salularta.
rahama ina wannan fatima wadda kika amsa aihuwarta sai da ta zo da jaririnta don ta yi miki godiya ba ki ga yadda ta nuna rashin jin daɗinta ba da aka ce mata baki nan
Kai, Jean Paul, mina ne na hankalinka yake. Ya kamata ka san inda kake sa ƙawarka. Sannan kuma bai kamata ka nuna rashin gazawarka a cikin wani al'amari ba.
to shikenan umma insha Allah zan kiyaye nan gaba a umma Me aka yi kuma? Mine ne?
na ce umma ko kina da labarin rahama
Kai, Rahama. Rahama na yi na yi bakin ƙoƙarina ta ce ba za ta dawo ba.
Rahama, Na'am inna, yanzu ke kina ganin wannan tahiyar da zaki alkhairi ce gare ki da zaki ce ki bar aikinki ki tai kasashen waje. Kar ki manta lokacin da umma ta kawo miki albashiran aikin nan na unguzumanci kin ji daɗi kina farin ciki shine yanzu don kin samu matsala kaɗan wurin aiki zaki ce ki bar aikinki Rahama ki tai kasashen waje. Ke ke ga haka ya kamata. gaskiya ni rayuwata ba ta jin daɗin wannan tahiyar da zaki to ki ɗaga wayarki ana kiranki mai yiwuwa ce wani sarmayin ne wanda zai hana ki tahiyar ke kiranki
inna, ni ku can a da rayuwata bata dogara ga wani ɗa namiji ba, kun ba a yanzu zan fara shi ba.
to rahama ni dai gaskiya wannan tahiyar ba ni santa ban jin daɗin tahiyar nan da zaki rayuwata ba ta so kenan ki bar maganar wannan tahiya ni to zan tai kasuwa dai in na dawo ma ci gaba da magana To, insha Allah, ni ma zan ci gaba da tattara kayana. Kuna bisa kan layin rahama, amma yanzu ban da damar amsa muku. Kuna iya ku bar saƙo idan na gani na amsa muku.
Adama uwar Rahama ta same ni a shago, a dukkan alamu ba ta a cikin hankalin nata, amma har da haka tana taya ni aiki.
iya iya ina kwana Lahiya lau Adam muna lahiya.
lahiya lau A to iya.
ma da la'adama.
To, iya na zo wurinki ne na zo in gaya miki game da harkar rahama gaskiya rahama tana son ta bar aikinta ta tai balaguro kuma kin san ko babu abin da rahama ta hiso game da aikin nan nata na ungozomanci iya ni kuma ke san rayuwa ta ba ta son haka gaskiya ba ni son ta bar aikin nan saboda 'yan matsala kaɗan da suka samu wurin aiki
To lalle Adama kina da gaskiya. Dan abin da ya taba hanci idanu ruwa su kai. Duk abin da ya taba rahama gaskiya na ya taba ki. Amma ya kamata a ce rahama ita ɗai ta ciyo kan matsalar aikin ganata. Ke Adama na san ki ba dan saboda komi na kika wanga zance dan saboda kaɗe ki ta nisa ta barki shi awo in gama ganganu da ki kai.
iya kenan to in haka allah ya kadarto ba matsala ba ya na iya da haka nan ke Salamu alaikum iya, salamu alaikum.
Kama Iya, salamu alaikum alaikum.
salam kai lahiya ya haya mi an kai wanga duk hankalinka a tashi hakan ga haba ya haya.
Lahiya ba lahiya ba, kin san matata maimuna ciki gare ta. Ciki na ya kawo matsala.
wani irin ciki ya kama matsala kuma ya haya tun ba yau ba kullum ina faɗa ma na ce ma yarinya ga akai ta likita kenan ba kai yarinya ga likita ba ba dan saboda komi dan saboda abdibi lahiyarta da lahiya abin da a cikin cikinta mutai ya hai babu abin tsaya mutai da Allah mu kai yarinya ga Iya, Kin likita san a alhala- al'adunmu ya kamata matata ya aihu gida.
wani irin al'adu kuma ya haya wani irin al'adu ya kamata a ce ad- wagga rahama ta tai dan ta taimaka ma yarinyar tan yauwa iya wannan lokaci ne ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu maido rahama cikin aikinta na yarda da santanki amma sai mun sayo umma cikin wannan zance don saboda ta taimaka muna ku tai mu tai ku tai mu tai ba zancen tsayana ba ku tai mu tai mu tai mu tai mu tai mu tai mu tai mu tai
wa alaikum salam wa alaikum salam iya lahiya dan Allah rahama ga wata mace can ga wata mace can tana nakura tana buƙatar taimako da Allah to ki taimaka mata iya ku kai ta likita mana babu lokacin zuwa likita ba dan Allah mu ki taimaka mata a gaskiya iya ni ho ban na iyawa aikin na ungozumancewa ni ho na bar shi ke da Allah wace irin likita ke ha wace irin ungozuma kike ki cewa baki kamawa dan Allah mu ki taimaka kun mace ga mace take tana buƙatar ki
Alo Umma.
Rahama, ke ya kamata kije.
Umma a gaskiya ni ban na iyawa. Wanga aiki na ungozomancin ga, wallahi ni na bar shi.
Rahama, dukkan manan da ke gani aiki ya mana yawa. Kuma babu mai iya barin wannan wuri. Abin da nake so gare ki Rahama, ya kamata a ce aikin ki ki ceci rayukan masu naƙuda ba ki saki hannuwa su mutu kusa gare ki ba. Saurarani da kyau Rahama, Dr. Sani ya tura Fatim babbar likita don naƙudarta kowace safiya ƙara tsauri take yi.
Umma, don Allah ki yahe min, ki nemi ko hangara ko Aisha su su ta a can wurinta.
Rahama, lokaci ya karamce, kuma Dr. Sani baya son barin wata ungozo mata tahi ta bar unguwar ratanga mata su rika aihuwa a cikin gida. ke ya kamata ki je mu muna nan muna cikin karbar aihuwa biyu masu wuya kuma ni ma zan isko ki to amma umma rahama bai kamata ki kiya ba ki je motar muna isko ki ni ma idan na gama ina isko ki haka zalika ita ma iya idan ta kare za ta isko ki alo alo kai wannan service kin rawa yake to bari in maza bari in ɗauki jakata in tai ana shira na aikin gaggawa bai shira tsayin ga da mizan aiki da shi in gani da wanga da wanga da wanga to shi kenan mutai mutai mutai mutai mutai mutai to mutai
yar matashiya rahama ta zaburo wajen maimun da ke naƙuda domin ta taimaka mata to sai dai maimuna na cikin mawuyacin hali lahiya lahiya lahiya lahiya arziki lahiya da lahiya ake homa sai da lahiya ake yin komi in babu lahiya ba dama maimun sai kuka take yi har ma tana ƙoƙarin bugun na kusa da ita domin ciwon da take ji jinjirin ya kasa hitowa rahama hankalinta ya tashi ta rasa yadda za ta yi. Da layiya ake homa, sai da layiya ake yin komi, in babu layiya ba dama.
bari ɗauka miki hawan shininki
Haba Rahama, mina na kuma ki tsaya, da Allah ci gaba da aiki.
Umma, iya, a gaskiya tsoro niki, ina tsoro kan in shi in kashe ta kuma.
Me ke waɗi Rahama? Haba Rahama.
Iya, wallahi idan na rahe idanuwana, huskar Aminata kaɗai ce nake gani. Balantana idan na tuna gatanan biskan wannan gadon a kwance.
haba rahama kullum a ce kai ga kanan kullum abu guda kike tunawa ya kamata a ce mutuwa ga ta amina ta hidda ta cikin kanki dan Allah ki taimaka mata
to shikenan na ga yadda zane to maimuna gyara kin shi gyara yanzu abin da nake so da ke ki nisa nisa nisa kuma niso nisa da ƙarfi daga shaiɗa ki sama inin shi kuma nisa ƙara kin kusa kin kusa kin kusa i sannu sannu imana nisa yawa to gashi nan gashi nan gashi nan yayi to madalla a kin gani ko iya mace ce gashi nan wurin amshi ga yake mu gani ni an ka samu ga kai mun gode mu ubangijin mu an samu diya mace kai alhamdulillahi habara mu ai sanki godiya ga ubangiji habara ma me kika yi ma kuka kuma ga yarinya ta aiwu lahiya lau ba matsala da ta faru kuma ki to kina kuka ai sai ki gode ma Allah haba rahama Iya, dole ne in yi kuka domin yau ranar murna ta ce.
an sani amma ya kamata ki daina kuka mana haba rahama ke ma ishuru mana
Maimuna, abin da nake so da ke kin shi, ina so ki je likita domin a baki takarda awo kin shi. Abu ne mai mahimmanci ne a gare ki, kuma ga yake kin shi ko.
To na ji insha Allah rahama zai da abin da kika ce.
To masha Allah, barkanmu.
barkanmu mu duka barkanmu kai yau muna murna gaskiya mun gode ma Allah me muka samu diyamace ma'adalla diyamace an ka samu wanga yarinya sai na sa mata sunan rahama a kai masha Na gode Allah daɗi.
masha Allah Na mun gode ji daɗi sosai.
barka ka da mu duka gode barkanmu barkanmu mu duka Barkanmu.
alhamdulillah kai masha Allah
Tun da sahi muna zaune sai kai da kawunsu suke ba wanda suka kula ma. Hmm, Wallahi rahama tana da gaskiyar da ta yi ta gidan maimuna yo ina dalili na dan mawari.
Ke madam, mai da hankalinki, wannan kai da kawo da ki ga ana yi saboda marasa lahiya ne kowa da marashi lahiyar shi. Ha? Ki ɗiba ki gani ba mu kaɗai ne ba wangauri duk duniya tana nan. Kai, waɗannan ingozummai ya kamata a darajar tasu. Ce ni na ce miki. Amma mai muna bata da gaskiya mana, ha? Mata kamata ya yi su je gidan likita su aihu. Wannan ya lahiya. Haba.
Ungozuman likitan nan kowa ya sani ba su da komi sai satan magani suna saida yo wacce daraja za a ba su me suka yi ha?
kai azuza ni dai gaya mini in shi wai ita rahama tana zuwa ko ba ta zuwa
ni hutun da sahi nake nan nake ce muku ku tashi mu tafi gidan boka mai magani ya muna magani ni har hama ho ina ganin ho kokarin ta ho saboda zaruma ce
Laminu? Laminu? Doktor. To, aikin kenan ka zo ma'aikata ka samu lungu ka laɓe kana kwana? Ha? Ga yanda aiki ya mumu katutu a ranar yau kai haka samu damar kwana. Ka ji ko ana cewa alhali taron tururuwa ke gusa ice. Ha?
Doktor wallahi na gaji ne da yawa ai hakuri. amma Aha, ba za ka a sake gaji ba.
kenan kana tsammanin dan ka zo kai kwana ne ake biyan ka. Ha?
Ai hakuri ba za a sake ba.
Naji, kaga umma. Amma ya za kai ka gane ta ma tun da kana kwana nan.
Dokta Sani, Dokta Sani da Allah taimakan mu.
Lahiya.
Ladidi tana can cikin tsananin rashin lahiya, kuma jaru ta hana ta hitowa. Ai kai Laminu ka san haka.
Wa ni? To, kai kana bani bayani daga baya, yanzu mu je.
Aha to.
Ke jaru, ke jaru. Dada, ke liƙe duwayoyinki ana kira ba a samun ki. Ni na yi tsammanin ai duk hanyoyin ganar tanga liƙe su za su yi don saboda kamu iso gidanki.
Haba! Haba iya! Ya za ki zakwa gidana ko sallama babu. Ki zo kina min masifa kina min azaba.
Doktor.
Haba!
Tana cikin ɗaki mu shiga. Ladidi na cikin ɗaki matsana Ko alama ina za ku shiga. Gidana ba ku shiga. Ba ku shiga.
Inna da wannan rigima gwada ki ba mu hanya mu huce mu ɗauko ta matsane take. Mu je. Yawwa.
Laminu! Wallahi kar ka zama irin ɗiyan ga. Ha? Ka zama soko. Haba Laminu!
Yawwa. Yawwa, na gode ma Allah mai gida da kuka zo ku kai ni likita. Na gode wallahi.
Ku bar min iyalina don Allah ku bar su. Ku bar su don Allah. Wayo ni ni sharu. Wayo ni ni sharu jama'a. Jama'a wa ka bi domin yashi. Wa zai bi domin yashi ha? Mai wanga abu wanga to na asiri da za ku yi min ku kwashi iyali na ku tai da su ba sai inda za ku kansu ba. Yashi zan so an wada ma. Yashi zan so an wada ma sai mun tai kauye lamina. Na yi ma. Na yi ma lamina. Sai na yi wa magarshe lamina. Inda bai wanka ta kan shi.
zuwan mu kenan a likita tare da ladidi sai muka tar da umma tare da matan da sun ka zo awo umma ta natsu a cikin aikinta
Iya. Iya.
Kai, kai.
Kai iya albishirin ki rahama ta dawo.
Rahama mi.
Ga rahama nan ta shigo.
Kai madalla madalla madalla.
Madalla. Yau, 'yan mata, baka da zuwa, an dawo ko?
Mun dawo.
To, madalla ya yi kyau, yanzu babu bata lokaci mu ci gaba da aiki, maza maza.
Lalle kam a kama aiki babu bata lokaci. Sakar banza.
Ko me za ta dawo?
Kai, hajji hangara, ina kwana. Hmm, Manyan ungozamai, yau ga dukkan alamu lahiya lau kike. Kai, lamini na ladidi, washe ina take?
Rahama, Ladidi tana can cikin ɗaki, huce mu je ki ganta.
To shi ke na mutai.
Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, jama'a, kun ga yadda hangara ke hararen Rahama. Hmm, Rahama ta ma yi banza da ita, ta nihi ɗakin da an ka sa ladidi.
Mhm. ba na gaya muku ba na hohoda muku shi jaki ya shekara yana girgiza kan nan nashi kunnuwan nan nashi ho na nan tare da shi ha yi mana daɗa ƙaƙaƙara ƙaƙa ga rahama ta dawo ga kuma hangara duk a likitar ratanga sai ƙaƙa yanzu kuma wacce makarkashiya hangara za ta tsara marhama kai kuma tsaya ba ma wannan ba ga wata tambaya shin ita ladidi wacce irin cuta ce ke damunta bayan wannan kar ku mance jarun jaraba ta yi ma ɗanta lamino alkawali za ta nemo mishi mata ta biyu to kaka ku ba ni amsa in ji To na san dukkanmu muna buƙatar amsa waɗannan tambayoyin ko? Saboda haka sai mu tarbi shirinmu na gaba rayuwa kenan.